أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعatin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka dan ci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na 34 a cikin karatun wannan littafin muna 21 ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yi daidai da 20 da 27 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2021 muna cikin karatu akan mazaje wanda mala yake ambata mana muna magana akan ali khalifa na hudu daga jerin khalifai wanda suka biyo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun tsaya inda malam ya mana bayani akan istishhaduhu shaida ko shahada da ali da yi ko ba shi labarin shahadar da zai yi wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma ya bayyana mana ya ce wannan abin yana ɗaya daga cikin mu'ajiza na manza Allah sallallahu Alaihi wasallama kasancewar ya ba da labara abin da zai zo a nan gaba kuma wannan ubangijin shi ya keɓance shi da shi kuma wannan duk lokacin da manza Allah za a ba shi labara abin da za a yi a nan gaba to ya huta daga cikin haiz ko ya huta daga cikin da'ira ta gaibi yanzu ya koma abin da ubangiji ya zaɓi manzan shi ya sanar da shi akan abin da zai wakana a nan gaba ya bai wa ali labarin gashinin za a mai bugu a saman kan shi jini ya kwarara har saman gemun shi kuma wannan shine sanadiyar mutuwar shi yan malam ya ci gaba da mana bayani yake cewa sa'atu zifaf ila jannatil khuld shahi na 83 shahi na 83 yake cewa lokaci idan an ce zifaf shine irin yanda za a nade amarya a kai ta gidanta yace to haka lokacin da ya kai a nade ali a mai wanka irin na amare irin na wanda ya kai a kai shi zuwa gidan aljanna ya yi aljanna kuma wadda take madawwamiya kuma kowa duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ba abin da yake zira ira iya irin wannan ranar ya ganta don daga ta zo wannan ranar mutum yana ji a yana ji a jikin shi kuma za ya gansa su dai mala'ikun wanda suke masu horaren huskoki masu horaren kaya za su zo su sa shi gaba yana kallon su yana mulmushi yana far'a babu wani tsoro tare da shi kuma babu wani bakin ciki akan abin da ya bari a bayan shi watan shi ya za a yi isa zuwa ga wannan aljanna wadda take madawwamiya saboda daga sun iso za su ringa ba ma mutumin kirki labarin abin da zai sadu da shi a wurin ubangijin shi haka mutumin banza haka shi ma zai samu sakamakon shi kuma abin da yake tabbatar mana haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa idan ya kasance gawa ta kirki ce tana gaugawa tana cewa ku hamzarta ku kai ni makwanci na idan kuma ya kasance gawan mutumin banza ne tana cewa daga an ɗauke ta za a kai ta magwantai tana cewa ina za ku kai ni kume da ni gidana kume da ni gidana shi kuma ladara lilmar'i ya skunuha illallazi kana ba'da almauti baniha ladara lilmar'i qabla almauti yaskun ba'da almauti yaskunuha illallazi kana qabla almauti baniha yake cewa babu wani gida wanda bawa zai shige shi wai daga an ce ya mutu in ba gidan ba da ya gina shi ba kamun a ɗauki ran shi abinda kai a nan duniya in ka gina gida na kirki yake cewa fa'in taba khairan ha fa'in fa'ala khairan taba maskanu ha wa in fa'ala sharran ha ba ba ni ha ko yake cewa idan ya kasance mutum ya aikata aiki na kirki to wannan masaukin nashi madalla da shi idan kuma ya kasance ya aikata abun zargi a rayuwar shi ta duniya wannan tur da Allah wadare da wannan masaukin nashi to haka kuma kowa sai ya bi ta kan wannan shine nan mala yake mana bayani yake cewa to lokaci wanda za a nade Aliyu bin Abi Talib wanda za a juya safa shi ta mutum mai rayuwa a saman doron kasa ya koma labari wanda yayi rayuwa a saman doron kasa ya zo yake cewa qala al-asbabu al-hanzali ɗaya daga cikin tabi'ai al'asbabul hanzali yake cewa lamma kanatin laila allati usiba fiha ali yayin da ya kasance daren da aka bigi ali da takobi wanda aka kashe shi yake cewa atahu ibn tayyah wani wanda ake ce mai ibn tayyah ɗaya daga cikin yaran shi ladanan shi hina tala alfajir ya zo me yu'azzinuhu bis salati diddan yami bai labari ya taro shi ya zo masallaci haka kuma wannan al'ada ce suna da wa'inda suke laziya ma wanda suke bayan su suna zawwa suna tada su ko kuma ladani kamar yadda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana lekowa ana ce mai lokacin sallah yayi ya huto yayi sallah kamar yadda Bilal yake bada labari yake cewa shi wannan ibn tayyah ya zo ya nemi izinin ali da ya huto ya zo masallaci yake cewa a lokacin da na zo wa huwa muttaji'un mutasaqil yace he na tarar da shi yana kishin gide amma dai jikin shi yayi yauni sosai kuma wannan albarkacin ko mutum bai samu barci da dare ba ko kuma ya kwanta da gajiya idan ya tashi zai ji jikin shi da yauni yace to a haka ya tarar da ali bin abi talib yake cewa fa'adat saniya sai ya sake dawowa da ya mai magana tashi bai tashi ba sai ya sake dawowa karo na biyu wa huwa kadhalika yana shingide jikin shi yayi yauni yace sun ma'ada as-salisa sannan shi wannan ibn tayyah ya sake dawowa karo na uku yana ce mai an yi kiran sallah a taso a zo ayi sallah yake cewa ya tarar da shi wa huwa kadhalik yana kishingide kuma jikin shi yayi yauni faƙama aliyun yamshi a lokacin nan sai aliyu bin abi talib sai ya tashi yake tayya kida wannan ba a ce ba rabban imani ne a ce wani yana da yaunin barci a yi ta tada shi yake tashi wannan yana dangance da yadda jikin mutum yake idan ya kwanta da gajiya da kasala shi kuma wannan bai da wani laifi a wurin ubangiji abu ne wanda duk abin da ya zo ba daga gare ka ba ba daga niyyar ka ba to wannan duka wannan ma'afuwun anhu an yayi maka akan shi shi ne yake cewa he da ya zo ya nemi izinin shi ya huto masallaci karo na warko yana kishin gide jikin shi ya yi yauni karo na biyu yana kishin gide yana karo na uku sannan a lokacin na aliyu bin abi talib ya tashi fa huwa yaqul lokacin da ya tashi yake cewa ushtud hiyazimuka lil mauti fa innal mauta laqika wala tajza' min al mauti idha halla bawadika yake cewa ka yi tanadi ka yi ɗamara iya ɗamara na dukkan al'amurrukanka da tanadi iya tanadi saboda wannan mutu wadda za ta zo maka yake cewa fa'inal mota laƙaika ba makawa ita dai mutuwar sai ta zo maka ya kai ali wannan ali kan shi ne yake wa bayani shi sun ya manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce mana iksiru aksiru min zikiri hajimin lazzata ku yawaita ambaton wadda za ta ringa yanke muku daɗin duniya wadda za ta rushe daɗin duniya kene ita ce mutuwa ya tashi daga barci ya samu ya samu jikin shi a wannan yanayi sai yake cewa a'a ali kama kan ka fani sabi kama kan ka tanadi iya tanadi na dukkan wani al'amurkan ka saboda wannan mutuwar babarin ka za ta yi ba tabbas sai ta zo maka yake cewa wala tajza min al-maut kada ka ki yin hakuri saboda wai wannan mutuwa ya ce idan hallaba wadika idan dukkan wa'ansu al'amurrukanka dukkan wa'ansu al'amurrukanka na duniya sun haɗu kadda wai kake haƙuri don ka samu duniya ka ce a ai mutuwan nan ba ta zo ba don kana shugaba a ce mutuwan nan ba ta zo ba ka tabbatar wa kanka wallahi sai ta zo wannan ali ne yake yi wa kanshi wannan magana yake cewa falamma balagal babu sabir yayin da aliyu bin abi talibi ya gabato zuwa karamar kofa shadda alaihi ibn muljim fadarabahu a lokacin nan kurma ibn muljim sai ya matse shi sai ya buge shi da takobi kamar yadda manzon Allah ya bashi labari wannan kuma ibn muljam duk da kasancewa da kwai riwaya wanda sunan nashi mafi mafi mafi inganta shine ka kiraye shi da ibn muljam ba ibn muljim ba da kwai wannan mai safoto safa ya yi bayani akan haka yake cewa a lokacin da ya zo zuwa ƙofa ƙarama ta shiga masallaci duk da kasancewar ɓangaren kisan nashi an samu saɓanin riwaya wa'an suka ce ƙofar gidan shi a nan aka kashe shi wa'an suka ce a akan hanyar masallaci wa'an su kuma suka ce akan ƙofar shiga masallaci wannan dai shi malam ya mana bayani a nan falamma balagal babas sagir yayin da ya zo dab da kowa ƙaramar kowa in ma ta shiga in ma ta huta daga gidan shi ko kuma ta shiga masallaci shadda alaihi ibn muljam ibn muljam ibn muljam sai ya matse shi yake cewa fadarabahu sai ya buge shi da takobi a saman kanshi shi kuma wannan can hadisin na baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani yake cewa ashqan nas rajulani uhaymir da mutumin da zai bigi Ali bin Abi Talib ya kashe shi uhaymir shi shine wanda ya kashe taguwa Salih alaihi salam shi kuma ibn muljam shine wanda ya kashe Ali bin Abi Talib yake cewa mafi matsiyatan mutane a saman doron kasa a saman a cikin tarihi tun daga tun daga mutun na farko har zuwa na karshe shine wannan wanda ya kashe taguwa Salih alaihi salam da wanda ya yabge Ali bin Abi Talib ya kashe shi yake cewa kuma wannan kisan an yi shi ne a kawada mafi rinjaye an yi shi an kashe Ali a shekara kwana na 17 na watan Ramadan yake cewa wa an shaykhin min quraish an samu asar daga wani mutum daga cikin mutanen ƙuraishi wani latizo yake cewa anna aliyan lamma garabahu ibn muljam lalle lokacin da ibn muljam ya buji ali da takobin shi ƙala ya ce fustuwa rabbul ka'aba yake cewa wallahi tallahi na samu rabo na rantse da ubangijin mai ka'aba ko na rantse da ubangijin ka'aba wannan ba magana ali bace ba magana shi ibn muljam ne kasancewar su kamar yadda muka yi bayani kwanan baya nake cewa mutane wanda ake kiransu da al-khawarij su ne wanda suka fara kawo wa musulunci cikas a cikin tahiya tunda an fara samun bulbudinsu tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rai haka suka yi ta tahiya shi a wurin shi tunanin da yake yi wannan kisa da ya yi wa aliyu bin abi talib ya yi jihadi kuma ya yi abin da ya kamata a gode wannan kuma daga cikin aƙidansu su 'yan khawarij insha Allah Allah ba mu lokaci zan mu zo zan mu ɗanyi takaitaccen bayani akan suwaye su khawarij isirinsu hazzawa lokacin irin fitintinin da suka yi ta haddasawa hazzawa mutuwa ali hazzawa bayan hazzawa lokacin lokacin lokacin abdulmalik bin marwan insha Allah to kasancewar mutum ne daga cikin mutane khawarij a lokacin nan shi a mabda'in shi a iya tunanin shi gani yake yayi jihadi kasancewar ya gashe mutum na hudu a cikin ko mutum na biyar a cikin wannan mafi alheri a cikin al'umman manzon Allah mu kuma aqidar mu ta ahlus sunna mun yi bara'a tare da yan khawarij ko khawarij kuma mun yi bara'a tare da yan shi'a yake cewa fustu rabbul ka'aba shi ibnu muljam yake cewa haqiqa na samu rabo dalilin kisan da nayi wa ali na rantse da ubangijin da da da da ubangijin ka'aba yake cewa wa muhammad bin ali daga asar daga muhammad ɗan ali yarda allah shi tabbata gare shi yake cewa annahu lamma ba lokacin da aka bugi aliyu bin abi talib tare da wannan takobin yace ausa banihi aliyu bin abi talib yayi wa ɗiyan shi wasiya kuma haka ake so duk lokacin da rai ta kawo gargara inda kwai abin da ba a rubuta ba a cikin wasiya a rigaye a faɗe shi saboda ana son ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarni duk wanda yake baligi to bai kamata bai yi sama da kwana biyu ba bai da wasiya bai jaddada wasiya shi ba a kasan matashin shi ba ya kasance an rubuta saboda mutuwar kwatsam tana zauwa wani ina bin shi bashi wani wanda bin shi bashi in na mutu ina da dukiya wuri kaza a dauka a ba ma wani na yi wasiya a ba ma wani kaza a cikin kayana na yi wasiya a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan yana da kyau duk lokacin da bawa ya kasance ya balaga to ya ringa ya ringa kokarin yana rubutawa saboda ko ta baci Allah da tarda mu yake cewa yayi wa diyan shi wasiya summa lam yantalik summa lam yantik aliyu bayan wannan wasiyar da yi wa diyan shi bai sake furta wata magana ba illa la ilaha illallah face la ilaha illallah shi kuma a cikin riwaya ta imam muslim ya bayyana mana ya ce manzan Allah yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya kasance karshen maganar shi shine la ilaha illallah to hakika ya riga ya shiga gida aljanna kuma akan aliyu dai ban mu da shakka amme amme albishir da shiga gida aljanna ba so ɗaya ba so biyu ba yana cikin mutane goma wanda manzan Allah ya ce ya shigo kame albishir da wata musibar da ta same shi kuma da aljanna ne ya mai bayani zai yi shahada an yi bayani yakin haibar aka ce mutum ne wanda Allah yana son shi manzan Allah yana son shi wannan kaɗai ya ishe mu Allah ya yarda da shi shi ma ya yarda da ubangiji wannan ya ishe mu ya ishe mu hujja akan Ali bin Abi Talib na aljanna Allah ba mu da kushin shi kuma mu tabbata wallahi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutun yana tare da wanda ya so a ranar tashin kiyama duk wanda yake kin ali ko yake kin ɗaya daga cikin wannan khalifofin guda uku wallahi tallahi ba ya shiga aljanna ba ya shiga kamshin ta ba saboda su sun yi can kai kuma tilas ka koma baya wannan ita ce wannan shi alƙawarin ubangiji wanda ba ka so shi wallahi ko ba ka yi ba aikin ba da ya kai ya kai ka wurin shi a gidan aljanna wallahi ubangiji sai ya isar da kai wurin shi zaka zo ga gidan abubakar nan ga gidanka albarkacin soyayyar da kake yi ka zo ga gidan umar ga gidanka albarkacin soyayyar da kake yi ka tashi tare da kai su ja hannunka ku shiga gidan aljanna allah datar da mu yake cewa wa gassalahu ibnahu alhassan wal husayn ɗiyan shi alhassan da alhussein suka wanke shi wa abdullahi bin ja'far da ɗan babban shi shine abdullahi bin ja'far kamar yadda kuma muka yi bayani yana da kyau wanda za su wanke mamaci ya kasance 'yan uwan shi ne 'yan uwan shi ne amma dai da sharaɗin 'yan uwan nashi suna da masaniya akan yadda za su wanke shi yadda shari'a yadda ta ba da dama idan kuma ba a samu ba ana iya nemo limamin unguwa ko malamin unguwa ko wani abu wani makamancin shi wanda ya iya wanke wani ya iya wanke gawa amma dai wanda suka yi cancanta su wanke shi shi shine ɗan uwan shi na kusa da shi shine Aisha take cewa inda baya tana iya komawa inda inda baya inda gaba tana iya komawa baya tace da mu kai cancanta mu wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da sa'ali saboda su sune iyalan gidan shi haka ake so ya kasance in ya kasance da kwai a cikin ɗiyan shi ko cikin ƙannin shi ko yayin shi ko ma'aiwan shi da kwai waɗanda suka iya wanke gawa su suka yi cancanta su wanke shi akan wani da za a kira wani yake cewa wa sallah alaihi alhassan kuma alhassan shi ya yi wa ma'ahin shi sallah radiyallahu anhu yarda allah shi tabbata a gare shi wannan shi ne ƙarshen aliyu bin abi talib jama'a mu diba mu gani in dukiya ce in girma ne in shahara ce in ilimi ne in sanin Allah ne in jin tsoron Allah ne ba mu tako alba abin da ya mallaka ba mu mallake shi ba imanin shi bai kai imanin mu ba haka gwagwarmayar da ya yi wa da ya yi a irin irin irin irin irin irin irin contribution da ya kawo wa addini ba mu ba da irin shi ba amma dai gashi nan an waye gari sai labarin shi mutuwa ta zo ta yi da shi ta ɗauki abinda ta ɗauki abinda ya kamata ta ɗauka don haka mu zagi ne da mutse kuma babban ƙalubale a kanmu yadda aka auna aikin shi aka sanya shi gidan aljanna haka za a auna aiki na haka za a auna aikin ka a sanya ka gida aljanna ba canza sigelin za a yi ba ba rage mai kashi za a yi ba ba dan modification za a yi ba yanda aka ɗora ayyukan shi suka yi yauni haka za a ɗora ayyukan ka su yi yauni ka shiga aljanna da rahama ubangiji da haka misali ne misali ne damtse wallahi bai yi wa kanmu duk wanda bai yi wa kanshi ba zai waye gari ya koma cikin wanda za su ringa nadama tun kafin su bar duniya su ringa cewa ubangiji a maidawa a maidawa a ce wani wani maidawa kuma in an maida kan ma bayi za ka yi ba an baka dama baka yi ba don haka in an maida kan bayi za ka yi ba kurum ba guri ba kurum shi kenan a yi rihi ku kai shi ku kai shi makwannan shi ku binne shi shi kenan kuma sai abin da hali ya yi allah kiyaye mu sai ya ci gaba da cewa buka'u mu'awiyata radiyallahu anhu alayhi alayhi kuka da mu'awiya bin mu'awiya bin abi sufyan yayi wa ali bin abi talib wannan dalilin da ya sanya ina kyautata san malam ya kawo wannan wannan maganganun na mu'awiya ko kuka na mu'awiya kasancewa yayi wa ɗan shi'a raddi ɗan shi'a yana ɗaya daga cikin mutane na harko-harko wanda suke zagi ba kamar mu'awiya shi ko mu'awiya yana ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suka rubuta wahayi a cikin sahabban ma daban yake wanda ya rubuta wahayi daban yake da wanda bai rubuta wahayi ba amma dai in suka ɗaga baki ba wanda suke zagi sama da mu'awiya bayan wa'incan khalifofi shiryayyu suna ganin duk cikas inda ali ya samu a bangaren rayuwar shi dalilin muawiya shi kuma ba haka bane ba kowa daga cikinsu yana da ahaliya yana da cancantaka ta yi ijtihadi kuma dukkansa sun yi ijtihadi kuma duk wanda ya ijtihadi kamar yadda manzo Allah yake faɗa yana da lada guda biyu in ya dace akan ijtihadin shi in bai dace ba yana da lada guda daya abin da ya kasance tsakankaninsu wannan ya tilasa ne daga cikin asal daga cikin usulu ahlus sunna wal jama'a wajibin mu ne mu kame baki ko da mun karanta mas'alar a'a an yi an yi yaki tsakankanin wani da wani wajibin mu ne mu kame bakin mu wajibin mu ne kan mu furta wani abu wata kalma wadda take mummuna akan ɗaya daga cikin wannan kungiyoyin guda biyu tilas mu bar su tilas mu neman musu yarda ubangiji wannan shi ne wajibin ba a kansu abinda ke nan 'yan shi'a suka gazayi ya kai suna kaffara su suna kafurtar da wa'ansu suna ganin in ba alawa babu kowa mu kuma dukkansu a wurin mu ɗaya ne sahabban manzan Allah ne sai dai wane ya yi wane ali ya yi mu'awiyar fadala wannan ita ce a gidan yake cewa an abi salih qala an samu daga abi salih yake cewa dakhala dirar bin dumra al-kinani ala muawiya dai daga cikin salaf dai daga cikin tabi'ai dirar bin dumra al-kinani ya shigo wurin muawiya fa qala lahu sai yake ce ni sifli aliyan ya kai dirar wasafa mini wasafa mini alimana ba ni labari kamanta mini ali ya ali yake ya siffofin shi suke qala sai dirar yake cewa a wato ya amiral mu'minin ya kai shugaba na mummuni shin inda hali manan ka, ka bani lahiya akan in wasafa maka wane ne ali wannan kalmar ka yahe mini ba sai na bayyana maka wane ne ali saboda ka hini sanin wane ne ali yake cewa la ufika muawiya yace me a'a bana yahe maka ba ai sai ka kamanta mini wane ne ali amma idza la budda min wasfi lahu yake cewa amma dai in dai ba maka wa sai na wasafa maka to zan wasafa maka wane ne ali zan baka misalin zan wasafa maka zan baka macceceniya ya aliya yake yake cewa kana wallahi yace na rantse da Allah Aliyu bin Abi Talib ya kasance ba'idul mada mutum ne wanda yake da dogon hange dogon hange kuma akan abubuwan da muka karanta a baya ya ishe ya bayyana mana lalle Ali mutum ne mai dogon hange yake cewa shadidul qiwa yace mutum ne wanda yake da tsananin ƙarfi abinda muka karanta baya ya bayyana mana lalle aliyana da ƙarfi irin gwagwarmaya da aka shiga irin kalubale wanda aka nema ko cikas da aka samu bangaren yaƙi aliyu bin abi talib ya hutu ya bayyana jarumtar shi yake cewa bayan haka ya kulu faslan ya ce idan yana magana yana magana dalla-dalla a rarrabe yake yin ta baya zauwa ya hada maka zance cikin zance ka rasa gane ina aka sa gaba yake cewa dalla dalla yake magana yake cewa wa yahkumu adlan kuma idan zai yi hukunci yana hukunci ne da adalci ba wani dan gidanmu ne ba wani bakureshi ne ba wani ba ansari ne ba wani sahabi ne idan zai yi hukunci tsakani da Allah yake hukunci yake cewa ya tafajjaru ilma min jawanibihi yace ilimi yana bubbuga a dukkan bangarorin shi idan yayi magana kur ilimi ne kuma haka ai mun gani irin kalmomin da yake mu'amala da su ko kalmomin da yake amfani da su wurin yi wa mutane nasiha wurin yi wa mutane wa'azi zaka same shi dukkan ilimi ne yake cewa ya tafajjaru ilm min jawanibihi ilimi yana bubbuga a dukkan gabo a dukkan bangarorin shi yace wa tantiqul hikma min nawahihi yace kuma hikima daga yayi magana zaka same ta cike take da hikima hikima ce take a yana furci da hikima a dukkan kone yaushe duk lokacin da za a yi magana a dukkan wani bangare zaka samu hikima ita ce furcin shi kuma mu koma baya mu ga abinda muka karanta a baya lalle abinda aliyu yake furci da shi hikima ce yake cewa yastawhishu min ad-dunya wa zuhra wa zahratiha yace aliyu bar ruwan shi bai damu ba da ita wannan duniyar da dadin duniya bai damu ba mu leka mu gani ba yana arme da diyar shugaban halitta wanda daula duk wani wanda zai ce la ilaha illallah da mai kudi da talakan da mai ilimin da jahilin dukkan su karkashin shi suke amma dai aliyu bin abi talib yana fama da talauci bai damu da duniya ba haɗiye shi ta kai kuka wurin manzan Allah take cewa hannayenta sun yi kanta ruwa suke yi dalilin dalilin nuka da take yi yake ce mata ki koma ba abin da zai iya miki ta koma daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarda su suna barci ya tada su ya zamna a saman shuhudar su yace musu abin da kuka nema zan ba ku abin da yi shi duk lokacin da kuka zo kwanci ku ce subhanallah su 33 alhamdulillah su 33 Allahu akbar su 43 yayi abin da kika nema na a baki khadimi wanda zai rinka miki hidima kuma wallahi duk wanda yake so ya rabu da talauci ya kulla da ita insha Allah zai ga zai ga canjin al'amarraka abin dai abin dai satara ne ubangiji ba ya hana ka ba Allah datar da mu yake cewa yastawhishu min ad-dunya wa zuhrata wa zahratiha Ali bin Abi Talib bai damu ba baya bakin ciki dan bai samu ba kayan duniya ba ko kuma jin daɗin duniya ba aslan ma aliyu bin abi talib bai damu ba da duniyan ba da abin da yake cikin ta ba yake cewa wa yasta'nisu bil layli wa zulmatihi aliyu bin abi talib yana ɗebe wa kan kewa da dare da duhun dare ɗebe wa kan kewa da dare da duhun dare kenan wannan daren lokacin da ya kamata ne lokacin da yake yi wa kanshi hisabi lokacin da yake yi wa kanshi yake neman ya kusantar da kanshi wurin ubangiji shi na ibada shi kuma kusanci baya samuwa illa da nafila duk wanda ka ganshi yayi kusa da ubangiji shi to tabbata yana tashin dare yana yawaita nafila wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu bawana ba zai taɓa gushewa ba yana kusantarwa da ni da nafiloli face sai na so shi yake cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi idan na so shi ni zan kasance ni ne jin shi da yake ji da shi zaka ga mutum wallahi duk abin da yake na alfasha ya ji dai da kunnen shi ba shi ba haka duk abin da yake na alfasha ya gani da idan shi ba shi ba saboda ubangiji ne garan in shi haka hannayen shi haka haka haka kawuwan shi to wannan ba abin da yake sawa mutum ya dace wurin ubangiji shi illa yawan lafiyoni to aliyu bin abi talib yana ɗebe kewa da daddare menene yake yi da daddare yake cewa kana wallahi garizul garizul abara aliyu bin abi talib cikin daren shi ya kasance mai yawan zubar da hawaye idan aka ce algazir abu ruwa wanda yake sauka mamaku wanda baya tsayawa kurum zubarwa yake yi al'abara shine hawaye wannan wanda suke zubarwa a ido daddaren aliyu bin abi talib yana zama ya yi wa kanshi isabi yana zama ya karanta alkur'ani kurum ka ce ruwan sama ne yake zuba a idanuwan shi kamar yana so ya wasafa maka hawayen da suke zuba a idanuwan shi ba sa tsayawa kurum zubarwa suke yi saboda tsoron ubangiji saboda abin da rai zata tarda mu kuma wai kan mu manta shi wannan aliyu bin abi talibin shi ne aka ce mai liyaga an gafarta mai duk abinda duk abin da ya aiwatar a gaba da abin da zai aiwatar a nan baya abin da ya aiwatar a baya da abin da zai aiwatar a gaba a yana cikin mutanen da suka halarci yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu lamani yace musu an gafarta musu abin da suka aikata a baya an gafarta musu abin da suka aikata a gaba kuma koda wani yazo da laifi manzo Allah ya yake ku kyale shi mutumin badar an yi haka su ba so dai ba su bi ba saboda an gafarta musu garanti shiga gidan aljanna gare su ko bayan haka aka maimaita mai Allah ya yarda da kai kuma kai ma ka yarda da shi aka maimaita mai aka ce mai dan aljanna ne kiran babu wani wannan amma dai duk da haka yana tashi yana raya daren shi yana kuka sani da zuciyar ubangiji haka manzan Allah shi ma ya kasance yana tsayuwa da dare kawakunci suna kumbura har suna tsagewa Aisha take cewa baka tausayin kanka ka zamuna ka huta bayan ubangiji ya baka labarin ya ce ya gafarta maka abinda ka aiwatar da abinda zaka abinda ka gabata da abinda zaka yi a nan gaba yake cewa Aisha ba kya so in kasance ɗaya daga cikin bayi wanda suke godewa ubangiji kenan ba wai duk imaninka bahaushe yake cewa duk wankan duk kwalliyanka ka ƙara da wanka ko haka suke ƙoƙarin su yake cewa bayan haka ƙauyulul fikira mutum ne wanda yake dogon tunani idan ya hanga to insha Allah abin da ya hango haka inne yake cewa yuqallibu kaffahu idan ya zamuna kullun zaka same shi shi kadai yana ta jujjuya hannun shi shi kuma alama mutum shi kadai yana ta jujjuya hannun shi kai ka sani da yana da hirar zuciya ne yake cewa to haka yuqallibu kaffahu yana ta jujjuya hannayen shi yace wa yukhatibu nafsahu yana yi wa kanshi magana kuma wannan yana daga cikin can halitta ta mutum ya koma gihi ya yi shuru ya ringa tunanin abin da ya aiwatar ya ringa kuma kan shi hisabi abin da na yi ya dace ko bai dace ba na yi wa kai na adalci abin da na wawa da ko bai bin ma kai na adalci ba abin ma kai na adalci ba ka sai ka nema ya baka gafara in tsankaninka da kai da ubangiji ne ka nema ya gafarta maka to wallahi dirran da za ta kasance tana yi wa kanta hisabi kamun lokacin da za a yi mata hisabi wallahi ta tabbata hisabin da zai kasance ɗan kaɗan za ta zo gaban ubangiji abinda za a ɗan kakkama ta da shi kaɗan ne sarai ba duk rashin abinda zai sanya hisabi ya ma mutum tsawo a ranar tashin kiyama shine a nan duniya kurum duniya ya ba gaba ya mance da lahira zan kai ta yi kai ta yi kai ta yi ka manta wai gobe muna iya koma zuwa ga ubangiji yake cewa yu'jibuhu min al-libasi ma qasara abinda yayi burge ali na daga tuha shine abinda mutane ba sa so su sa shine wulakantin wulakan wulakantattun tuha tuhar da batta da tsada wanda kai idan ka ganta zaka gani idan wani a ce gaban kaman wani sa tuha kaza zaka gani bai dace ba to ɗan ƙarama wadda ta yi komi arha ita ce aliyu bin abi talib ya hiso ita hiso ya sanya bar ruwan shi da a ce a wai don yana a amirul mu'min wajibi ne sai an kawo mai hulla shamiya ko burda shamiya ko yamaniya bar ruwan shi ɗan abin da ya samu shi yake sanyawa ma kasura ɗan kaɗan wanda ya samu na daga tuha shi yake sanyawa ya fito cikin jama'a kuma can mun gani ayi addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me shi a cikin sanyi zaka same shi ya sanya ya sanya ya sanya ishara kananan kaya ku kuna ta hayaniya da sanyi shi kuma zaka same shi da da kananan kaya kurmi he wannan in shi yake kuma in zahi yazo bai ce mai komi ya sanya tuha wanda ake sanya cikin sanyi bai jin komi haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa wa minal ta'ami ma khashur kuma bangaren abinci aliyu bin abi talib yana san yana barkon shi da ya samu nama sai ya samu rasid wannan ragisa abu wanda yace ar-ragisa shi shine abin da yayi abincin da yayi kowane abincin balayar a lokacin sahabbai shine tukakka alkama da nama shine abin da abincin da yayi kowane abinci abinci dadi abincin da ya yi kowane abinci abin alfahari a lokacinsu ya ce ba shi bane ba al-mahashun aliyu bin abi talib yake nema bushashshen abinci wannan shine abincin shi kada ya ci mai daɗi haima ya mantar da shi abinda zai tarar da shi gobe wannan duka yana daga cikin taka tsantsan da suke yi wurin kin duniya kada duniya kada ta rube su yake cewa kana wallahi ka ahaduna yace wallahi aliyu bin abi talib mutun ne kaman mu mutun ne kaman mu a ce aha wai a matsayin shi na amirul mu'minin idan ya zo wuri tilas ya saki to shi ba haka ba ya ce mutum ne kamar zai zo ya zamna ka gaza bambancewa waye amirul mu'minin nan dai ya mana bayani ya ce ga irin kayan da yake sanyawa kaya ne irin na kowa talaka abinda zai sa shi ne yake sanyawa kuma abincin shi bushashen abinci ne yake ci ba wani ba abinci irin na na na wanda ya kama da sarki ba yake ce wato mutum ne kamar mu yadda kake tunanin wane zai shigo akan ba kowa bai shigo ya zamna cikinmu ya ce shi ma haka yake wannan tawazu'un alike yake cewa yudanina iza a taidahu yana matsawa da mu lokacin da muka zo wurin shi a ce a wai wannan shugaba ne a ku ya ku bayin ku koma bangaren ku daban manya-manya idan kun zo ku zo wurina ya ce a a ya ce mu idan mun zo mu talakawa mu yake matsawa ku matso ku matso a zo a yi hira a meme ta sance abinda ya kamata ya karar da su bangaren ilimi ya karar da su yake cewa wa yujibuna idza sa'alnahu kuma idan muka mai tambaya bangaren bangaren shari'a yake cewa amsa mana tambaya yake yake cewa wa kunna ma'a qurbina la nukallimu haibatan lahu yake cewa tare da duk kusancin da gare mu tare da shi sai dai ban magaga mu mai mumbuzo mu mai magana yace saboda yi saboda kwarjini da gare shi shi kuma wannan kwarjini kowa duk wanda yake mai iko ubangiji yana bashi kwarjini sai dai wani kwarjinin nashi yana ta hiyar da shi bangaren addinin musulunci bangaren adalci wani kuma kwarjinin nashi yana ta hiyar da shi bangaren zalunci inda aka ce wani shugaba ne to yanda idan ka tardo shi a matsayin shi na shugaba yanda zaka ma abokinka magana ba ka mai abu ba ka yi gaga ba ka mai magana ba irin wannan ba ba ka mai magana ta wauta ba za ka ringa kiyayewa sai dai shi in shugaban ya kasance kwarjinin da ubangiji ya bashi takan yi ya sanya shi bangaren adalci ya ringa yi wa mutane adalci ko kuma ya sanya shi bangaren zalunci ya ringa zaluntan mutane yake cewa fa'in tabassama fa'an mislun lu'lu'atal muzub yake cewa idan aliyu bin abi talib yayi mulmushi kai ka ce diyaman ne wanda aka shirya shi aka saka shi haka mulmushin ali yake kuma an ce yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to idan ya maka bulbushi kai ka ce diyaman ne ya maka diyaman ne wanda aka zana shi aka jira shi gwanin yau na ce haka bulbushin alyaki yake cewa yu'azzimu ahlad din idan aka ce wani masanin addini ne yace to zaka gani ya gabato shi a wurin al'amarin shi yana girmama shi kyauta daga cikin dukiyar baitul mali yake dauka ya basu yana girmama ɗaliban ilimi kuma wannan abin da ake so da duk wani wanda yake jagora kuma can ma mu koma mu ga abin da ubangiji yake cewa hal yastawi allazi yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat a kullun a rayuwar mu tayo da gobe ubangiji yana daga wa'inda suka yi imani imani nagari da wanda suka suke da ilimi ilimi na addini wannan sune wanda ubangiji yake dagawa a cikin musaffaiya wanda suke na karamci shi ne nan yake tabbatar mana yake cewa yu'azzimu ahlad din ma'abuta addini ma'abuta ilimi na addini aliyu bin abi talib yana girmama su yana kusanto da su zuwa gare shi yake cewa yuhibbul masakin kuma yana son miskinai kuma wannan haka ake so duk wani shugaba ya kasance abin alfaharin shi wannan miskinan ne yake cewa la yuti'ul qawi la yuti'ul qawiyya fi batilihi baya baya baya bin baya yi wa mai ƙarhi biyayya akan akan akan akan zalunci mai ƙarhi wanda yake dan wani wanda su su ne masu garin idan sun zo a ce a'a dan yayi kaza a daga mai kafa bangaren shari'a yace a'a Aliyu baya haka baya biyayya ga mai ƙarhi bangaren zaluncin da yayi kuma wannan shi shine nassi na shari'a mu koma kan Usama Usama bin Zaid lokacin da ya zo ana neman al-Makhzumiyya matar da ta yi zina saboda kasancewa yadda dangi ce ba a yi mata haddi ba aka ce to ya za a yi a wannan abin kama a kai wurin manzan Allah a yi tawassali a nemi tsari zuwa ga usama saboda yana ɗaya daga cikin wa'inda manzan Allah ya yi san su a cikin sahabbai a tafi wurin shi a nemi ceton wannan matar ka a mata haddi wurin manzan Allah a lokacin da usama ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi tsawa ce da kai za a gama a ƙi ta da hukuncin ubangiji manzan Allah yana kuka ya tashi kan mumbari yi hudu ba yake cewa ya kasance daga cikin waɗanda suka gabace ku iza sarqa minhum ad-da'if iza sarqa minhum iza sarqa minhum minhum al-qawi tarakuhu wa iza sarqa minhum ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yake cewa ya kasance daga wanda suka gabace ku idan mai ƙarhi ɗan babba ya yi sata sai a ce a ai dan ɗan wane ne a ƙyale shi idan kuma mai rauni ya yi sata sai a ce a ku kawo shi a zo a tada mai ai hukunci a kan shi wannan rashin adalci kenan yake cewa to aliyu bin abi talib la yuqi'u al-qawiyyu fi batilihi baya yi wa mai ƙarhi biyayya akan zaluncin da yake yi yake cewa wala ya isu da'ifu min adalihi kuma baya saya baya sanya mai rauni yanke tsammani akan ya samu adalci wurin ali inda kana mai rauni aka ci zanen inka ka kawo ƙara wurin ali to za yi ƙoƙari ya biya maka ya kama maka ka samu haƙƙinka yake cewa fa ushhidu billahi yake cewa na shaida da Allah laqad ra'aytuhu fi ba'd mawaqifihi yake cewa na ganshi a wansu matsaya a wansu wurare wanda Ali bin Abi Talib yake tsayuwa yake cewa qad arhal layla sudulahu yake cewa a lokacin da dare ya riga ya sanya hijabi kenan dare ya riga ya shiga shine can Umru da Kais yake cewa yake bayani a cikin mu'allaka shi me yake cewa eh وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهموم يبتلي yake cewa haƙiƙa dare ya rigayi ya lulluba da abin da ake rihe shi asadul shi shine dan hijabi wanda za a sanya kenan duhu ya rigayi ya shiga yake cewa wa gharatu nujumahu wannan tarmamu wanda suke sama sun rigaye sun huddo sun huddo hay'arsu sun rigaye sun bayyana yake cewa ya tamassalu fi mihrabihi qabidan ala lihiyatihi yatamalmalu tamalmul salimi yake cewa a lokacin nan yana tsaye a wannan wurin cikin dare tarmamu sun bayyanu aliyu bin abi talib yana cikin wani almihrab wurin wani wuri wanda yake shamaki ya rike gemun shi yana jujjuyawa kamar ka ce mutumin da kunama ta cije shi a kasan mutumin da kunama ta cije shi ta soke shi kasan ne ai bai da nutsuwa to aliyu bin abi talib shi yana ba da labari yake cewa a wannan matsayi ya ga ali dare ya shiga yana dan wani wuri wanda ya sha makance kanshi a tsaye ya rike gemun shi yana dan jujjuyawa kamar ka ce mutumin da kunama ta cije shi yake cewa wayabki buka alhazin yana kuka kuka na mai bakin ciki faka anni asma'uhu al'an yake cewa a wannan wurin da nake baka labari ya muawiya kamar ka ce ina jin kukan da aliyu bin abi talib yake yi kuka na bakin ciki a wannan wurin yake cewa huwa yaqulu yana cewa shi kadai fa ya rabbana ya rabbana ya ubangiji na ya ubangiji na wannan kuma alama ce na bawa yana kaskantar da kanshi a wurin ubangijin shi bayan dukkan garantin wanda aka ma ali bin abi talib na shiga gida aljanna na gafara yake cewa yana kaskantar da kanshi wurin ubangiji yana ya ubangiji na ya ubangiji na summa yaqulu yake ce tadarra ilaihi yana kaskantar da kanshi zuwa ga zuwa wurin ubangijin shi summa yaqulu sannan yake cewa lidduniya summa yaqulu lidduniya sannan yake cewa da wannan duniyar abi tagarrartu yake cewa shin yake duniya da ni ne da ke ce wai zan rudu algurur shi shine ruduwa mutum ya rasa abin da yake ya rasa manufa a cikin rayuwar shi ya koma ya ba wa wannan duniyar gaba kurum shi dai ya za a iya samu wannan duniya shi ne aliyu bin abi dalil yake cewa da ke duniya zan rudu in bar ubangiji na in kama ki yake ce au ilayya tashawwaftu ko kuma duniya kin juyo ne zuwa gare ni ki bayyana mini dadin ki ni in bin nema ba ke ki neme ni yake cewa haihata haihata har abada har abada abinda bayanin ba yace gurri gairi can ki tahi ki rudu wani koma bayana ba dai ni ke ba ki rude ni ba kuma irin wannan magana in ban manta ba mun yi ta akan Umar bin Al-Khattab ya kasance shi ma yana aibanta Abubakar Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana aibanta duniya yana bayyanawa duniya yake cewa wallahi sai dai ki rudu wani ba dai ni ba ni dai insha Allah sai na tsira daga gare ki yake cewa ba na rudu ba da ke ba yake cewa ƙadbatattuki salasan haƙiƙa na miki saki uku wanda ba na komawa kanshi ba albat shi shi ne saki wanda ake yi wa mace guda uku wanda za a yi mata na sake ki na sake ki na sake ki idan an yi uku bayan tallaka hafa la tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ba mutum bai da hurumin ya melo matar shi har sai ta sake wani arabi wani ya ɗanɗana ta sannan ta dawo zuwa ga tsohon mijinta to shine aliyu bin abi talib yayi istimalin wannan kalmar haƙiƙa ya riga ya saki duniya saki uku ita kuma idan an sake ta saki uku wa zai arbe ta ita duniya sannan kuma a dawo a arbe ta babu shine yake cewa ya rabu da ita ya rabu da ita har abada yace fa umruka qasirun yana ma kanshi magana yake cewa aliyu bin abi talib kwanakin ka sarai ma dan kadan ne yake cewa wa mahluka hadirun yake cewa kuma dan abin da ka zo da shi dan abu ne wanda yake dan kadan dan guzurin naka dan kadan ne sarai ma ya kai ali to mu diba mu gani ali yana aibanta guzurin shi yana cewa dan abu ne wanda yake dan kadan to ina da guzurina ina da guzurinka yake cewa abin da zai tarar da ubangiji abu ne wanda yake tuzartacce dan kadan na annan daga ayyuka yake cewa wa khabruka kabiru yake cewa kuma hadarin da zaka tafi ka gabata a nan gaba abu ne wanda yake mai girma mu diba mu gani wa rayuwar nan wa yau aka ce an saka kabarinka babu wanda yake da tabbas yaushe rayuwar barzakh za ta kare yaushe za a gama wannan rayuwar wanda take ta cikin kabari babu wanda yake da tabbas shekara dubu biyar dubu hamsin babu wanda yake da tabbas bayan shi idan an hutar da kai daga cikin wannan kabarin ka tafi ka tsaya kana jiran hisabi shekara dubu da hamsin dubu dari da hamsin kana jiran hisabi baka san mami za a yi ba a lokacin nan baka da garantin wuta za ka shiga ko aljanna za ka shiga shi ne dai yake cewa wa haɓaruka kabirun haɗarin da yake gabatanka abu ne wanda yake mai girma don haka karkasi da lahirarka da wannan ɗan duniyar abinda yake cikin wannan duniyar saboda abinda yake wannan duniyar abu ne wanda yake ɗan kaɗan abinda yake wurin ubangiji khairun wa abuka shi ne abu wanda ya yi alheri kuma shi ne wanda yake wanzanje wanda yake madawwami in an shiga wutan nan za a dawwama a cikinta illa man rahimar rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kansu ya hutar da su amma dai aka shiga gidan aljanna an shiga ne dindindin har abada babu wanda isa ya hudu ka matakar an sanya ka shikenan shikenan babu wani laifi da zaka yi wanda zaka cancanta ubangijin ka ya ce maka huto huto daga gidan aljanna babu ka shiga ka shiga kenan shi ne yake ce mana uhilla alaikum ridwani fala askhatu fala askhatu ankum abadan na halatta muku yarda ta bayan kukun shiga gidan aljanna Allah sanya mu da gaske yake cewa ba na muku hushi ba har abada to idan ba muku hushi ba me ya kawo a fitar da kai daga gidan aljanna ata'an khairu majzuz Allah da tar da mu shine yake cewa abinda za a tarda a gaba abu ne wanda yake hadarin mai girma ne babu tabbas a kai shi babu tabbas wallahi mutum matukar bai gaba bai ganshi ba wannan mala'ikun sun halarto daukar ran shi ba masu kyawawan huskoki masu kyawawan kaya wallahi tallahi ba shi da tabbas ba shi da tabbas hadisin da imam muslim ya hutar da shi yake cewa wa inna wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amal bi amali ahli ahli an-nar fayadkhulha yake cewa dayan ku zai ringa aiki ga munan muna zauwa sallah muna karatu a masallaci muna tsayawa muna karanta alkur'anin da muna tsantsance kawunan bangaren ibada amma ni ubangiji bai yi da mu ba daga cikin mutanen da za su dawoma a cikin gidan aljanna ba Allah kiyaye suka ga mutum ya koma yana aiki aiki irin na yan wuta zaka ringa mamaki ka ringa cewa wane ba jiya ba su ne suke gazawa ba su ne suke karantar da su wane ba su ne suke huta suna wa'azi suna kaza kaza ba kyau ba amma ni ka gan shi ya juya ya yi kunnen uwar shege akan abin da ya sani na daga ayoyin ubangiji na daga karantarwar manzan Allah ya koma su ne yawon siyasa su ne yawon buwat su ne yawon kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza ya manta ubangiji kuma kadda mu manta wallahi farkon bawa wanda ubangiji wanda zai ware jewa shi wuta wutar jahannama shi shine mai ilimi wanda bai yi aiki da ilimin da ubangiji ya ba shi ba wanda zai biyo baya mai dukiya wanda bai yi aiki da dukiyar da ubangiji ya ba shi ba wanda zai biyo bayansu wanda ya yi jihadi don a ce a'a mai karhi ne ya mutu ubangiji ya sanya shi wutar jahannama wa'innan su ne harkon mutane wanda ubangiji zai ware jefa su ta jahannama ba wai kafirai ba su sun yi imanin amma ni ba su yi aiki da abin da karantarwar ta bada ba bai yi aiki da duke shi ba bai yi aiki da karfin da ubangiji ya bashi ba Allah kiyaye mu Allah san ya mutu ka da imani yake cewa ahun min qillatiz zat yace kaico na daga wannan karancin guzurin da gare mu wanda za mu tarar da ubangijinmu da shi ya ce wa ba'udu safar kuma da wannan bulaguran mai tsaho lalle bulaguro ne mai tsaho ba a san bai yaushe za a isa ba yake cewa wahshatu tariqa kuma da kadaitaka ta hanya kai ɗaya za a sa ka kabarin kuma kai ɗaya zakka tashi daga kai sai aikin ka su ne za su tura ka da kai sai aikin ka sai mai kora ka haka zakka tahi ardul mahshar wurin da za a yi hisabi babu wani wanda zai kama maka wannan kabarin babu wani wanda zai zo ya zamana tare da kai ya ɗebe maka kewa illa wanda ƙasar da ke cikin kabarinka kenan shi ne yake cewa wahshatu tariqa kuma da kadaici na daga hanya hanyar da ka kama wanda zaka isa cikin bulaguran nan kai ɗaya zaka isa ko ba a san bayaushe za a isa ba Allah da tarda mu yake cewa qala a lokacin da yake cewa fawqaftu fawqafat dumu'a muawiya ala lihiyatihi ma yamlukuha kasancewa wannan maganganun da ya yi wa mu'awiya yake cewa kurmu sai hawaye sai suke zuba a idanuwan mu'awiya ya ce su hawayen hasse da suka zubo a kan gemun shi bai iyawa ya gaza ya mallaki wannan hawayen nashi wanda yake iya mallaka hawayen shi shi ne wanda zai tseda hawayen shi da albarkacin ko da kwai wani wanda yake jin yauni ko wani abu makamancin haka amma dai mu'awiya idanuwan shi suka yi ta zubar da hawaye baya iyawa ya tarwata hawayen yake cewa wa ja'ala yanshifuha bi kammihi sai ya kasance yana jan lumwashi yana jan majina idan hawaye idan kuka ya kai kuka zaka ga mutum ba ihu yake ba majina tana zubarwa hijan ta yake yace to irin wannan kukan muawiya yake cewa wa qad ihtanaqa al-qawm bil buka dukkan mutanen da suke majalisin shi wanda suke fada shi dukkan su su ma suka kece da hawaye dalilin wannan wasfin ko dalilin wannan wannan wannan wannan wasafawa da aka yi wa Ali bin Abi Talib yake cewa faqala sai yake cewa kazalika kazalika kana Abu al-Hasan rahimahullahu ta'ala shi Muawiya yake cewa haka haka baban alhassan aliyu bin abi talib yake haka siffofin shi suke mutum ne wanda yake da tawaku wanda yake tsantsantar da kanshi akan duniya wanda kuma yake tsoron ubangiji yake cewa wa kaifa wa kaifa wajtuka alaihi ya dirar yake cewa ya kai dirar ya ka samu kanka lokacin da aka baka labari aka ce maka ai an kashe aliyu bin abi talib yake cewa qala wajadtu man wajadtu man zubiha wahidaha fi hajariha la tarqa damaha yake cewa na sami kaina lokacin da aka bani labarin an kashe ali kamar uwadda aka dauki danta a saman cinyoyinta a gabanta aka yanka shi yace shin hawaye sun tsaya a idanta yace hawaye ba sa tsaya ba na daga kumci na daga bakin ciki yace to haka na sami kaina yake cewa haka na samu kaina lokacin da aka bani labarin an kashe aliyu bin abi talib saboda ba karamar asara ba al'ummar musulmai ba ta yi ba yake cewa wala yaskunu haznuha yace kuma har abada bakin cikin ta ba zai samu ba sukuni ba ba zan ta samu nutsuwa ba gaba da bakin cikin ta ba har abada yake cewa sun maqama fa kharaja a lokacin nan muawiya bin abi talib yayi tsaye sai ya huta daga majalisin shi wannan shi yake nuna mana babu wata adawa tsakankanin aliyu bin abi talib da muawiya bin abi sufyan illa soyayya yana san shi kuma yana girmama shi kuma yana kiyaye matsayin shi mudiba lokacin da lokacin shugaban ru ya ji abin da yake tsakankanin aliyu da mu'awiya sai ya aiko wa mu'awiya wasiƙa risala akan in yana so zai haɗa mai runduna wadda zata yaƙi ali wadda harkonta suna nan ƙofar sham ƙarshenta yana can wurin shi a lokacin nan mu'awiyya ya ce ku juya mai takarda aka juya takardar kafatar da aka kawo wannan wasiƙa ya ce ku rubuta ne in bai yi shiru ba akan abin da yake tsakankani na da ni da ɗan uwana ali zan tura mai runduna wadda zan ta yaƙe shi horkonta suna cikin fale in shi ƙarshen ta suna wuri na garin sha garin kufa wannan shi ke nuna irin soyayya da take tsakankaninsu ko bayaninmu kullum ba hausawa za mu yi ba wa'innan mutanen kowa isihadi ya yi bakinmu mu neman musu yarda ubangiji Allah ƙara yarda da su yake cewa ƙarshe miskul khitam ya ce za a yi kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe ƙarshe wanda yake mai ƙamshi Allah sanya mu yi irin wannan ƙarshen mu mutu muna masu ƙamshi mu mutu an ɗauki rayukanmu tana mai tana mai ƙamshi har zuwa sama bakwai a mero mana ita a yi sama da ita tana mai tana mai ƙamshi Allah datar da mu yake cewa qala ali radiyallahu anhu ali bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kunu fin nasi kan nahla fi tayb yake cewa ku kasance kamar mutane ku kasance a cikin mutane kamar zumuwa kamar da sauran tsuntsaye game da sauran ko wannan ƙwarika masu tashi ƙwarika masu tashi zumwa idan muka ɗauke ta abu ne wanda yake da amfani amma dai tashinta alheri ne gare mu ba alheri ba ne ba in zumuwa ta zo ta tsaya a bakin wannan bangon aka ce a shigo wannan masallacin duk wanda ya san zumuwa wallahi baya gito masallaci ba haka take to shine yake wasafa mana a cikin mutane ka kasance kamar zumuwa game da masu kiya a wannan ƙwarika masu tashi ka kasance kamar ita yake cewa innahu laysa fi at-tayri shay'un illa huwa yastad'ifuha babu wani abu wanda yake tashi face yana wahaltar da zumuwa daga an ce ta tashi to ita zata wahaltar yake cewa lauya alamu tsairon mafi a shuwafiya sai dai da su tsuntsayen sun san abin da yake cikin ita zumuwar min albaraka na daga albarka lan ya fa'alu zalika biha da ba su wahaltar da ita ba ina fata an fahimta abin da yake so ya bayyana zumuwa tana da amfani tsuntsaye idan sun tashi suna ba ta wahala inda za ta kai su bata inda inda su za su kai ita ba ta kai ba saboda ai tashinta wuri ne wanda yake sare ma wanda yake kusa daga ta dan tashi furar tilas ta tsaya wahaltuwa take yake cewa to da sun sani abin da yake ciki cikin da abin da yake tare da ita na daga albarka saboda ubangiji yana bayani yake cewa fihi shifa'ul linnasi game da ita da kai waraka babu wata waraka babu wata cuta illa face zuwa tana warke ta yake cewa to da an san abin da yake tattare da zumuwa na daga albarka yake cewa da ba ba ta wahala ba kuma mun ma da mu kyamace ta ba kasancewar lokacin da in muka ganta to hakika kowa zai zai zai zai ci ta kare zai yi ta kanshi yake cewa to mu kasance a cikin mutane kamar zumuwa mu kasance albarkokinmu yayi yawa akan wadan sharrinmu da ake yi shi ne abin da yake so ya isar mana ya kasance duk lokacin da za a zamana tare da kai wanda bai san ka ba ya ringa bayyana alherinka kana maganin kaza kana kaza kana kaza kana kaza in dai ka zamana to yabo ne zai biyo baya kadda mu kasance wanda za su ringa fallasa wanda in aka ambace su za a ringa fallasa su kuma wannan faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an wuce da gawa hadisi ne yake cewa an wuce da gawa jama'a suka ce ai wannan mutumin mutumin arziki yana sadar da zumunta yana kaza yana kaza yana kaza da abin da kaza na na alheri manzo Allah ya ce wajabat ta tabbata yaban da aka min ya tabbata kuma shine a wurin ubangiji a rubuce aka huce daga wata gawa aka ce kai ai suwa da suwa da aka fallasa gawar manzo Allah ya ce wajabat yake tambaya yake cewa sahabbai suka ce me ya sanya manzan Allah ka ce wajabat yake tabbatar musu abinda kuka yaban da ake yi wa gawa duk lokacin da ta rasu to wannan yaban shine za a rubuta mata shine zai kai mata har kabarinta kuma yaban da aka mata na banza shi shine yaban zai kai mata har kabarinta shi sai ya a rayuwa wallahi mutum yi kokari ya shibka alheri in dai ka shibka alheri wallahi zaka girbe shi duk abin da ka shibka ka tabbata kawan manomi ne ya shiga gonar shi idan ya tsaya ya yi abin kirki hakika zai girba abin kirki ƙarshen sezon ƙarshen damana zai girba abin kirki wanda makwabcin shi da bai tsaya ya abin kirki ba idan ka zo zaka tabbatar lallewa da bai tsaya ya abin kirki ba to yaban da zaka bi wannan yaban shi shine wanda zai tabbatar a wurin ubangiji idan ka yabe shi bayan mutuwar shi wannan yaban shi yana nan a rubuce a wurin ubangiji kuma adatan mutum bai yi waye ƙarya a kanka bayan ka mutu yau aka ce ka riga ya ka mutu to duk wani asiri daga shaɓoyewa a lokacin nan zai bayyana wanda kake tunanin a'a zai rike kaza a lokacin nan zai bayyana a kurum hira daga takaɗo zai ce a aiwa da ma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda ai ba shi nan idan yana ra'ayi ya ce a baka rike ne amana ba ko ka fallasa shi amma ne baya da to haka wallahi mu kokari ba aiwatar da abin kirki dan abin da bawa yake iyawa yayi wallahi yi kokari yayi shine yake cewa ihtani ma khamsan qabla khamsin duk inda kake bawa kai kokari ka ribanci abu biyar kamun abu biyar su zo maka a ciki yake zanawa yake cewa ƙuruciyarka kamun tsuha ya zo maka kana kallo wani abin kana kallo ana yi wallahi karya kake kalle shi kana kallo ana huta ana zuwa wurin karatu wallahi karya kake tilas ka zama na a gida sai dai ka saurara ba kai saka ta yi ba haka damarka kamar rashin dama ta so kana da dama ka taimaki wani taimakashi kana da dama ka kyautata wa wani kyautata ne kana da dama ka yi wa wani rana ya samu abin da zai kore kuda a bakin shi ime ba ka san ba shi ma abin da zai yi a ganin gaba kana da arziki taimaka kamar rashin arzikin ka yasu wannan abubuwan wajibi ne wallahi mu ribance su kamar rashin damar sa ta su lahiyarka kamar rashin lahiya Allah datar da mu yake cewa khalidun nasa bi alsinatikum wa ajsadikum ku cakudu da mutane da jukunanku kuma da harshenanku kadda ku zo wurin mutane ku bayyana musu bakinku kuma jikinku bai bayyana ba bai bayyana gaskiya da amarinku ba in kana bibiyan mutum ka bibiye shi da zuciyarka da zuciyarka da bakinka da zuciyarka kadda ka marahunce shi in za ka yi magana da shi ya kasance maganar da shi maganar da kai da shi daga bakinka ta hutu daga zuciyarka ta hutu ta biyu bakinka ta haɗi mai gaskiya kadda ka ringa bin shi ka saba ka haɗi mai abin da yake bakinka abin da yake zuciyarka daban duk wanda zaka mu'amalance shi ka yi mu'amala da shi da zuciyarka da bakinka kadda a rasa ɗaya shi ne yake cewa ku yi mu'amala da mutane da zuciyarku da jikunanku kuma da zuciyarku jiki kuma babu wani abu wanda yake tahiya da jiki in ba zuciya ba sannan yake cewa wa zayiluhum bi a'malikum wa qulubikum kuma ku bambance tsakankanin mutane da ayyukansu da zuciyoyinsu wani yana ayyuka to kada ka me kada ka me mummunan mummunan fahimta akan aikin da yake yi ka tabbatar menene a cikin zuciyar shi kenan kadda ka raba mutane da zuciyarsu da ayyukansu ka hana mutane idan za ka musu hukunci ka tabbatar menene a cikin zuciyar shi sannan ka mai hukunci shi sanya ake so a rayuwa kullum ka ba wa mutum uzuri wane ya yi maka ba daidai ba ka ba shi uzuri ka tabbatar wa kanka a'a wane ba ba al'adar shi bace ne ya mutu wannan shirman ba takan yi ko ya yi mummunan fahimta ko kuma wani abu ya gitta mai bai gane ba yi mana haka ka ba shi uzuri wallahi zaka zamna da kowa lafiya duk irin hayaniyar da ake samu kaji wani bai jituwa da wani wallahi rashin ba da uzuri ne ya mai fahimta aikin shi daban zuce shi daban shine ali yake tabbatar mana in zakka yi wa mutum hukunci to kakka bambanta tsakankanin aikin shi abin da yi maka da abin da yake cikin zuciyar shi ka tabbatar abin da ya maka har a cikin zuciyar shi haka ne idan haka ne ka nisance shi ɗari bisa ɗari shikenan ba ya sake baka wahala ba yake cewa fa innal mar'u maktasaba hakika mutum shi dai ba ya samu ba komi ba a wurin ubangiji shi illa abin da ya aikata a wannan rayuwar tashi ta duniya abinda kai shine za a sakanta maka yace wa huwa yawmal qiyamati ma'a man ahab ko mutum zai kasance a ranar tashin kiyama tare da wanda yake so wannan ita ce karshen nasiha ta Ali bin Abi Talib kan na harko kan mu ringa ma mutane mummunan fahimta duk inda mutum yake ya kasance ya bayyana alherin shi a cikin mutane kada ya bayyana sharrin shi ya kasance kamar zumuwa wadda alherinta ya yi sharrinta yawa kamun ka ji an ce maka zumuwa ta tashi ta ciji wani to haƙiƙa wanzu a ba ma shekaru baya to ka kasance kama haka alherinka albarkarka game da mutane ta yi yawa akan sharrinka duk wanda zai ambace ka ya ambace ka da alherinka kuma bayan haka kadda ka bambanta kadda ka cakudu da mutane ɓangaren zuciyarka da jikinka zuciyarka ta bi mutane akan abin da bakinka suke faɗa kada ka munahunci mutane bayan haka kada ka yi wa ka ringa yi wa mutane uzuri kada ka ringa kama su da abin da da abin da ayyukan da suka maka ka tabbatar lalle zukatansu haka ne ko ba haka bane ba ka ringa baiwa mutane uzuri ko bayan haka ka sani duk abin da ka aiwatar a ranar tashin kiyama shine za a sakanta maka da shi za a zo maka a tabbatar maka a ce maka ikar ake ta baka umarni ne ubangijin ka yake baka kuma bakka da incin ka ka saba wannan umarnin a wannan ranar ba irin umarni bane ba wanda ake baka a nan rayuwarka ta duniya ba in ka ga dama ka yi dan ka isa in baka ga dama ba ka shafa man ka ga lahiya dan ka isa ba irin wannan umarnin bane ba umarnin ubangiji idan ya ce maka yi wajibinka ne sai kayi ka karanta ka karanta littafinka ya ishe ka kayi wa kanka hisabi mutum shi da kanshi zai kai kanshi wurin ubangiji ya kai kanshi mutum jahannama to ka tabbata abinda ka aiwatar a wannan rayuwar taka ta duniya shine za a yi maka hisabi bayan haka ka tabbata za ka tashi tare da wanda kake so inda messi kake in messi kake so wallahi za ka tashi tare da shi ranar tashin kiyama shi kuma ne in ba allah ya shirya da shi ba insha allahu makomashi saboda yana hada bautar ubangiji ga wani ɗan kana ɗan shi'a kana tsinewa abubakar to haƙiƙa kun yi hannun riga da kai da abubakar kana tsinewa umar kun yi hannun riga da kai da kai da umar yarda allah shi tabbata a gare shi a wallahi ba ka tashi tare da shi ba shi kuma kowa yana da lamar duk wanda yake musulmi duk wanda yake ahlus sunna wal jama'a yana da tabbacin umar da abubakar da ali da usman dukkan su suna can cikin gidan aljanna rayukansu tana can Allah da ya tarda idan mutum za ya tashi tare da wanda yake so shi sanya almar'u ma'amana habba yau markiyama mutum za ya tashi tare da wanda yake so ranar tashin kiyama in naji ina son ka a ranar in naji ina son ka ina son ka ne dan Allah kana da imani wallahi ko bin kai ba ubangiji zai tada da tare da kai ko bin kai ba ubangiji zai tada da tare da kai inda aka yi da kai nan ni ma za a yi da kai albarkacin soyayyar da muke yake cewa wa rajulani tahabba billahi ijtama alayhi wa tafarraqa ba ma wai wai wai a wannan irin hayaniyar da ake cikin ta a lokacin da ana jiran hisabi ku kuna kalkashin ido al'arshi na so Umar dan Allah ina bibiyar abinda Umar yake yi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wallahi tallahi zan kasance kalkashin ido al'arshi ranar tashin kiyama na so ka dan Allah ka so ni dan Allah wallahi za mu tashi ƙarshikarin ranar tashin kiyama ƙalƙashin inuwa al'arshi ba makawa sai mun kasance daga cikinsu wannan suna daga cikin mutane bakwai wanda ubangiji za ya sanya su inuwa al'arshi ranar da babu wannan inuwa ce sai wannan inuwa ta sanya kanmu ma kanmu ruwa kanmu ma kanmu ruwa da samun wannan garaɓasa duk wanda aka tsida shi gaban ubangiji aka ce za a mai hisabi to wallahi tallahi da kwai ihtimali babba wanda sai an mai azaba duk wanda aka tsaya kayi ka ce baka yi ba a zo da mai shaida ya tabbatar kayi to wallahi da kawai ihtimalin sai an ba a zabara na tashin yawa wanda kwa ya iso suna isowa ardul mahshar a ce ku ta yi inuwa a arshi to wannan mutumin ba shi ba hisabi an yaje mai hisabi in ka gan shi da hisabi sai dai wanda ya ci zalimin shi a nan duniya wanda za a zuwa hudda mai haƙƙin shi ko an hudda haƙƙi makomashi zaɓin jannace yana nan yana jira ku ja shi ku kai shi gida aljanna muna jira insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a buɗe mai mu bayan shi garabasa da yawa manzo Allah ya mana bayani mutum dubu saba'in su dubu saba'in wanda za a tsama daga cikin al'ummar shi a sanya su inu al'arshi daga inu al'arshi a musu antire direct gida aljanna bayan su da kai mutum dubu saba'in wanda la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun ko kashe yana cikin su su ma za a zo daga sun iso ku tahi inu al'arshi da kai makaranta alqur'ani da kai uwayen wanda suka hardace alqur'ani da kai mutane guda bakwai sarmayin da ya tashi zuciye shi a hallake take da masallaci mutumin da wata mai kyau diyar dangi mai dukiya ta kiraye shi ya zo ya yi fasikanci da ita ya ce mata wallahi yana jin tsoron Allah mutumin da suka so junansu guda biyu don Allah suka mutu suna soyayya tsakankaninsu don Allah ka so matakka don Allah ta so ka don Allah kuna zama don Allah wallahi za ku tashi ranar tashin kiyama kuma kuna cikin inuwa na harshe kaso abokinka kaso mai gidanka kaso kananka kaso ɗanka dan Allah ya so ka dan Allah za ku tashi ƙarƙashin inuwa da harshe shugaba wanda yake adami shi ma za ya tashi ƙarƙashin inuwa da harshe da ba an su makamantarsu in ba mu samu muka shiga can ba mu kokari mu lamuncewa kan mu shiga can ka zagi ne da mutse kurum ka ja bangare daya kai ta tukuru kai kai kai kai ta fedal insha Allah wai Allah ya sanya ka daga cikin su duk abin da kake so wallahi tallahi ubangijin ka yana nan inda kake zatan shi kana so ubangijin ka zai datar da kai baka so wallahi baka dace ba ko kana so baka yarda da ubangijin ka ya isa ya datar da kai ba wallahi baka samu ba ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawana yake zatona in kai zaton alheri a wurin ubangiji wallahi zaka tabba zaka samu alherin a wurin ubangiji in kuma kai zaton sharri wurin shi hakika zaka girbi sharrin ka Allah da ya tarda mu lokaci ya ja kuma mun zo karshen karatu insha Allah Allah kai mu sati na gaba in Allah ya sa muna cikin masu rai zan mu tashi a ɗaya daga cikin khalifofi ɗaya daga cikin wanda aka musa albishar daga albishar da gida aljanna shine talhatu bin ubaidillah shi ma shahada yayi mun gani abubakar ne kadai ubangiji ya tseratar da shi da yi shahada ba yayi mutuwa mutuwa ta tabi'a mutuwa irin wanda muke yi muna kwanci a gidanmu Allah Allah Allah amshi rayukanmu amma dai sauran dukkan su goma nan wanda wanda ubangiji wanda manzo Allah ya musu albishir da gida aljanna dukkan su kashe su akai shine na balhatu bin ubaidillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik